أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta 21 ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a 1446 wanda shi ya daidai da 21 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 har yanzu muna karatu a cikin suratun nisa za mu tashi aya ta 171
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
gabaci wannan Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku mutane hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangijinku da haka ku yi imani shine alheri gare ku idan kuka ki imani kuka kafirce to Allah ya ce ku sani fa komai nashi shi ne da komai da komai shi ne da kowa da rayukanku da lafiyarku da abincinku da arzikinku da kai kawanku da lokacinku duk nashi ne da haka abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗan nan shi ne abinda ya kamata wato ɗan adam ya yi ya tsaya ya yi musulunci ya bi Allah maɗaukacin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kira ahlul kitab Allah madaukakin sarki ce ya ahlul kitab ya ku wato ma'abuta littafi la tagalu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin addinin wato da nasara da yahudu sun saba wuce gona da iri kun ga ba mu dade ba da karanta ayoyi waɗanda nasara suka wuce gona da iri akan annabi isa alaihi salam wasu suka ɗauke shi suka kai shi matsayin allah gaba ɗaya wasu suka ce a ba allah ba ne suka ce ɗan allah ne ta'ala allahu an zalika uluwan kabir allah bai da ɗa su kuma yahudawa suka wuce gona da iri suka bata annabi isa alaihi salam suka bata mahaifiyarsa suka yi masu kazafi to Allah madaukakin sarki yace kada su wuce gona da iri sa'annan wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗi wata magana dangane da Allah maɗaukakin sarki sai dai gaskiya babu wanda zai faɗi gaskiya akan Allah sai dai in musulunci zai faɗa shi yasa duk annaban Allah kowa la ilaha illallah ya zo da shi kowa la ilaha illallah ya zo da shi sai kuma annabin nasa sai ya zama shine rasulullah tunda Allah maɗaukakin sarki yayi duniya duk annabawan da ya aiko kowa cewa yake la ilaha illallah kawai annabawan ne da shari'o'i suke suka sha bamban Allah madaukake sarki yace innamal masihu isa ibn maryam rasulullah almasihu wato mai yawan yawo wanda aka yi masa wannan aka sa masa wannan suna wanda ake kiran shi isa dan maryama ba kowa ba ne Allah ya ce Rasulullah manzan Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar Allah ne ya jefa ta zuwa ga maryamu ta hanyar mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu Allah madaukakin sarki ya aiko ya kama gefan rigar ita na na maryamu ya hura shikenan sai cikin annabi isa ya shiga cewa wato wa ruhu minhu kuma rai ne daga wajen Allah wane ne ran shi a cikin mu ba daga wajen Allah ba ai babu kaga sai suka yi masa wani fassara na daban wanda yake duk abu in ka masa fassara sai ka fassara shi ah ba Allah ya ce mana hazihi naqatullahi ba taguwar Allah to mai hankali zai ce Allah yana hawa kanta ne nashi ne ai ya san ba abin da yake nufi mallaka Allah yake nufi ba yana nufin wai wani magana ce ta ta da zai sa har a kira annabi Isa Allah ba ko har a kira annabi Isa cewa dan Allah ne saboda shi ruhun min ruhul lahi a dama Allah ne ya sanya Allah maɗaukakin sarki ya sa an haifi annabi Isa alaihi salam da wani tsari wanda mu ba haka aka haife mu ba shi ne shi Allah ya sa ya zo duniya da uwa babu uba to ai wanda ya fi shi ban mamaki in za a yi mamaki annabi Adam ya fi shi shi bai da uwa bai da uba kaga na shi ya fi ya fi na annabi Isa amma ba a ce annabi adam shi dan Allah bane ko shi Allah bane misali ka gani Allah madaukake sarki haka ya halicci haka ya ga dama kuma shi daman yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid yana yin abin da ya ga dama wannan duk da kaji Allah na ta ma khalqukum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahida yace Allah yace duk duniya da halittar ku da ta da ku duk biyo ran mutun daya ba ba wani abu a ciki shi Allah bai da wani abu mai wahala shi Allah bai da wani abu ma mai yawa komai kadan ne shi yasa in mutum ya san wa yake roƙa to Allah zaka roƙe shi duk abin da kake so matukar bai saba shari'ar musulunci ba domin akwai wasu abubuwa da in kai roƙi Allah ka saba wa Allah akwai abubuwa da ka roki Allah ka saba wa tsarin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye da mu kar mu haka yanzu ka daga hannu ka ce Allah ya yi ma kaza akwai wanda addu'ar da in kai haramun ne misali shine yanzu ka ce kana sha'awa ka ji ana cewa mala'ika jibrilu kaza da kaza ka ce kai kawai dilatul qadari abinda zaka reka zaka roki Allah kai ma ya mai da kai mala'ika na kun ga wannan haramun ne misali Allah ba zai mai da kai mala'ika ba kai mutum ne amma wannan cikin ƙwaryar duniya akwai abubuwan da Allah ya tsara su suna tafiya akan yadda Allah ya tsara su haramun ne kai kai ganganci ka je ka roƙa a ce misali wani mutum ya ga akuya ta burge shi ya ce shi akuya yake so Allah ya mai da shi akuya misali Allah ba zai mai da kai akuya ba a ka ce kai sarkin maka kake so in sarki wannan ya wuce kai ka hau misali dole na Allah ba zai ma ba amma zai iya saboda Allah ba zai ma ba dan bai yiwo ka balarabe ba bai yiwo ka tana da jigin sarautar maka ba amma kaga da a ce kai dan sarkin wani gari ne ka kama addu'a Allah ya sa ka hau ai ba mai ce ma a dan haka tsarin Allah ka biyo tsarin da Allah madaukakin sarki ya yayi a duniya akwai tsari tsari da Allah madaukakin sarki yayi to ana son mu tsaya akan wannan tsari amma wai wani abu mai yawa a wajen Allah babu shi shi yasa hatta zunuban mu ma ba abin da ya wuce Allah ya yafe mana da haka ake son dan adam ya samu yarda da sakankancewa da Allah idan yana roƙon Allah me yasa ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce in za mu roƙi aljanna ma mu roƙi babbar firdaus annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu ringa roƙa ita ita ce kololuwa annaba ma anan suke Allah ya samu a ciki saboda abu ne mai sauki Allah madaukakin sarki ya samu a ciki ita firdaus to Allah madaukakin sarki ya ce da haka fa aminu billahi wa rasuli wa rusuli ku yi imani da Allah madaukakin sarki wa rusulihi ku yi imani da manzannin Allah wala taqulu salasa kada ku dinga cewa uku wato trinity Allah ce ku daina faɗan wannan magana cewa Allah uku ne wani ya billah Allah ba uku bane Allah guda ɗaya ne ba Allah bai da mataimaki Allah bai da waziri Allah bai da PA Allah bai da sakatare Allah bai da kowa shi kadai yake bai da abokin tarayya ku dubi matsayin malaika Jibrilu amma ba mataimakin Allah bane a'a bawon Allah ne kawai mai aikin Allah shikenan ba wani malaika wai da yake taimakon Allah komai ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah kawai ya sanya su ne yadda ya sanya mu ya halitta mu ya ga dama ga abin da ya sa su ga abin da yake so su yi suke nan idan da duk babu su ba abin da zai shafi Allah to Allah madaukakin sarki ya ce intahu ku haru gabarin yi wa Allah abokin tarayya ku haru gabarin cewa guda ukun nan da kuke faɗi Allah ya ce khairan lakum yin haka shine alheri gare ku innamal lahu ilahun wahid yanda al'amarin yake shi Allah ubangiji ne shi kadai shi kadai yake bai da abokin tarayya shi yasa duk wasu ayyuka wanda suke nuna tarayya da Allah dole musulmi ya guje su kaga bai dade ba ake nuna wani wani mutum ya zo wajen wani malami ziyara a Kano kawai ya zauna a masallacinsa ana masa yana larabci ana yi marfasara wai ya ce ana a sanar da mutane duk wanda ya zauna Allah ya mar gafara saboda Allah to kai da ka kawo wannan sakon kai wane ne a abin da za a tambaya a ko daga ina ka samu wannan sakon kaga a fakaice ya zama me na ba ku faɗa ba a ya zama annabi dai don ba wanda zai ce an ma gafara sai Allah shi ya ce kaɗai muna karan Allah ya mana gafara kenan amma maganan ka yankewa mutane me yasa aka ce ko aljanna ba daman ka yanke sai dai ka sarai kai me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ko mutum ya yi abin kirki kuna ganin shi mutumin kirki kada ku yanke ku ce a hasibu muminan ce ina sa ran wani mutumin kirki muna fatan wani Allah ya tashi aljanna iyakar kenan amma yankewa ba mai yi sai Allah saboda Allah shi ya san abin da ke boye wanda kowa mu ba mu sani ba da haka irin waɗannan abubuwa ganganci ne ganganci ne yi wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya shirya da mu kuma kai da aka ce ma wani mutum dan uwanka wanda ka san maman shi ka san baban shi ka san inda ya fito ya ce ma ya zo an ma gafara to ba za ka tambaye shi ba wa ya gaya ma ba na ya kamata ka bincika addinin kirista su ne malamansu suke yin gafara su da kansu ma suke gafara ƙato ɗan uwanka sai ka zo ka yi laifi sai ka gawa zai ce ya yafe ma saboda shiriri ta kuma sai mutum ya yadda ba ka gama su bautan dabbobi ba su ma dabbobin aina gafara masu bautan gumaka duk suna yi amma duka ƙarya ne ba wa la ya gafiru zunuba illa Allah ba mai yafa zunubi sai Allah Allah ka yafe mana Allah madaukaki sarki yace subhanahu sarki ya tabbata gare shi a ringa danganta masa da ko a ringa danganta masa mata ko a ringa danganta masa wani abokin tarayya sarki ya tabbata ga Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya an yakuna lahu walad a danganta Allah a ce yana da da wannan kalma na cewa Allah yana da Allah baya son da in kana jin ana cewa zagin Allah wannan shine zagin Allah shi yasa zaka ji Allah madaukakin sarki yana cewa takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada yace sama tana ta kusa ta kikkece tana rawa tana so ta kikkece kasa tana so ta buɗe mutane su fada ta rufe su duka wannan Allah ya ce suna wani ne kishi dan an ce Allah yana da da Allah da kanshi ya ce wa ma yan bige da rahmani an yattakhidha walada bai dace ba a ce Allah mai rahama yana da da me Allah zai yi da da mutane ma kansu wasu ne za su yi da ya da ba ga ƴaƴaye mutane suna da ƴaƴaye ba wani dan nashi ba kuka yake sashi ba wani dan nashi ba damuwa yake zama masa ba ɗaiɗai ku ƴaƴan suke zama musu rahama alhali kuma ƴaƴa rahama ne me yasa wannan musifa saboda musifa ƙarshen lokaci mutum ya haifi ɗa ɗan shi ya zama ɓarawo Allah ya kiyaye kaga hankalin shi kullum tashi zai dinga yi mutum ya haifi ɗa ɗan shi ya zama ɗan giya ko ɗan ƙwaya kullum hankalin shi tashi zai yi mutum ya haifi ɗa shi zai rinka takalo masa musiba mutum ya haifi ɗa baya sallah duk waɗannan musibu ne ga wanda yake da hankali hankalin shi dole tashi zai yi saboda mai ana son ɗa wanda zai zama ya ya bi Allah wanda bayan kara su zai ta ma addu'a Allah ka ji kan babana Allah ka sa ya huta wanda zai maye gurbinka akan alherin da kake yi wannan shine da to duk waɗannan menene Allah yake bukata a ciki ba ko daya da haka Allah madaukakin sarki bai da bukata duka ya tsarkaka da irin waɗannan abubuwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ka sani yake cikin sammai da abin da ke cikin karsai duk na Allah ne ka san ba mu san abin da ke cikin ƙasa ba ba mu san abin da ke sama ba sai waɗanda Allah ya gaya mana akwai halittun Allah da yawa kaga ruwan nan idan ka ga halittun Allah da suke ruwa wani ma ba za ka ɗauka abu mai rai ba ne wallahi sai ka gashe yana da rai suna nan kuma Allah kaɗai ya san iyakarsu Allah maɗaukacin zargi ya yi halitta ya yi halitta suna da yawa shi yasa da aka ce mutum ya zama malami in ya zama malami har kifaye a teku za ta ringa nema masa gafara Allah ai za ka ga lalle malami in ya zama malami na Allah ya more yanzu kifi in aka ce kifi na nema ma gafara dan Allah yau kifi nawa za su nema ma gafara ka je ka ga inda kifi suke a ruwa ɗaya ka ga kifi miliyan goma ina nufin wulgawa wullu sun wulle akwai wurare da aka kifayen iyakan ganin idanka to duk wani kifi a cikin ruwa yana nema masa gafara duk dabobi da haka allan da ake faɗa shi yasa mutum in ya tuna ayyukan allah da abubuwan da allah ya yi ta nan ne zai gane waye allah kuma ya gane waye ce roƙa in ya gane waye allah zai ga komai ya san abu ne mai sauƙi a wajensa eh mai iko ne akan komai Allah ka tsere da mu Allah madaukakin sarki yace wa kafa billahi wakila Allah ya isa wato ya zama wakili akwai hadisi na Umar dan Khattab da Allah ka kara tabbata a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la taduruni kama tsaratin nasara Isa ibn Maryama fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne na Imam Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada wato ku ku, ku kambama ni kada ku kambama ni kamar yadda nasara suka kambama annabi Isa inji manzon Allah yace ni fa bawan Allah ne da haka ku ringa ce mun bawan Allah ko manzon Allah akwai wasu matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma wuce su amma saboda kankantar da kanshi yake cewa kar a kai shi me yasa ga al'umma haka dan kada su fada ramin da ba za su fito ba dan wallahi duk wanda ya fada cikin shirka da Allah ko da manzon Allah kai shirka da Allah Allah wuta zai saka Allah ya kiyaye yawa dole ne musulmi ya yarda cewa da darajar annabi sallallahu alaihi wa sallama da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shugabanci na manzon Allah cewa shine shugaban annabawa shine shugaban kowa da kowa amma dole ka yarda cewa ba Allah bane dole ka yarda ba Allah bane annabi ba Allah bane annabi manzon Allah ne manzon Allah kuma cikamakin annabawa kuma sha jagora duk abin da zaka bashi amma kalman Allah kan a'a annabi ba Allah bane babu kuma wani Allah sai Allah shi kadai wanda yake bai da abokin tarayya da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama haka na akwai hadisin Anas dan Malik cewa wani mutum ya zo ya zo ya kamba mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa yace ya Muhammad ya sayyidana wa bin sayyidina wa khairana wa bin khairina yace ya ya Muhammad shugaban mu dan shugaban mu dan mafi alherin mu dan mafi alherin mu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu yace musu ya ayyuhan nas yace ya ku mutane alaikum bi qaulikum ku dinga kula da fadin da za ku dinga fadi yace wala yathawiyannakum shaytanu ana muhammadu bin abdullah kadda ku bari shaidan ya ja ku ku wuce wato inda za ku je ku fada cikin bata yace ni sunana muhammadu dan abdullah sallallahu alaihi wasallam yace musu yace abdullahi wa rasuli ni bawan Allah ne ko manzon wa rasuluhu yace masa yace musu wallahi ma uhibbu an tadfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah ban san ku daga ni saboda matsayin da Allah ya bani duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shi ba sayyidina bane shi sayyidina ne ba wai shi ba bin sayyidina shi ba ibn sayyidina ne ba wai ba khairuna khairuna ne kuma bin khairuna ne amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gujewa kashe din yazo ya ja mu mu kai annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah kaga nasara ai sun kai annabi Isa sun ce shi Allah ne to wannan kaga mutum sai ya halaka Allah madaukakin sarki ya ya tsare mu na'am Allah madaukakin sarki yace lan yansakifal masihu an yakuna abdan lillah shi annabi Isa alayhi salam bai ki ba bai girman kai ba bai ce matsayin shi ya wuce zama bawon Allah ba a'a shi kanshi ya ce shi bawon Allah ne to kaga wanda yazo yace shi Allah ne kaga shi ya jawo kanshi shi annabi Isa bai faɗi haka ba shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya gaya mana ma abin da za a yi ranar tashin alkiyama tsakanin annabi isa da wanda suka ce shi Allah ne Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala Allah ko ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ran tashin kiyama Allah zai tsiye annabi isa yace kai ne kace wa mutanen ka su rike ka wato cewa kai ma Allah ne da mahaifiyarka kuma bayan Allah annabi isa sai ya ce in kuntu qultuhu faqad alimtum Allah in ni na faɗa ka sani ba abinda baka sani ba ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Allah ka san duk abinda ke zuciyata ka san abinda ke zuciyata ko me na boye ka sani amma ban san abinda ke tare da kai ba ya ubangiji da haka abinda zai faɗa kenan har ƙarshe Allah madaukaki sarki yake ce haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu yau rana ce da ma gaskiyan masu gaskiya za ta musu amfani da haka shi annabi Isa bai ce shi Allah bane ko bai ce shi dan Allah bane su ne dai suka tsaga Allah madaukakin sarki ya ya tsare mu da haka Allah madaukakin sarki ya ce shi ma annabi Isa bai ce ya wuce ya fi karfin ya zama bawan Allah ba sa'annan walil mala'ikatul muqarrabun hakan nan mala'iku ba wanda yace shi ya wuce matsayinsa wato ya zama abun bauta Allah yace wa man yastankif an ibadatihi wanda duk yace ya wuce ya bautawa Allah wato matsayinsa ya wuce zama bawan Allah wai takabir yayi girman kai Allah yace fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da sannu Allah zai tada su zuwa gare shi gaba daya akwai ranar da kowa da kowa da kowa za a waye gari ana tsaye gaban Allah Allah shi mu lahira lafiya wallahi tashin alkiyama jama'a idan mutum yana hararota yana surun tuta to dole dan hada mai shiga hankalinsa tsayuwa a filin tashin alkiyama tsayuwa gaba ga zatin Allah kuma wallahi tsaye wannan tabbas za a yi kuma ka dai yadda duniyar nan take ga ta yadda take gudu yanzu da mana ashirin da ashirin da ɗaya kamar jiya aka fara yanzu ka ebi sati guda nan gaba shi ke za ka ji ana sallah an da'i shi ke nan ka shekara ɗaya a rayuwarka to haka nan ma shekara ɗari biyar za ka yi wala haka za su zo su kare kuma hakan nan wata nan mutum yana ci yana gani zai samu ‘yan sallama su ne mala'iku da suke zuwa suwa mutum sallama kusa akwai mala'ikun sallama kamun mutum ya bar duniya akwai mala'ikun da suke zuwa sallama Allah ya sa masu sallama musu zama waɗanda suke jin daɗin rayuwa da mu eh ya duk mutum in zai mutu sai mala'ikun sallama su zo su sallaman da suke yi akwai mala'iku da Allah madaukakin sarki ya ɗora abincinmu a hannunsu ya dora ruwan shanmu a hannunsu ya dora kudinmu da muke kashewa a hannunsu duka da ka gani kai kana ganin kamar kai kake ta komai kana ganin kamar kai ne kake ta yi wallahi akwai mala'iku da Allah madaukakin sarki ya sa duk abin na hannunsu abinci da kake ci yana nan a rubuce a hannun mala'ika shi yasa abincinka a duk inda yake sai ka samu kaci idan Allah ya abincinka akwai abincinka a Dubai sai kaga Allah ya kai ka Dubai na na eh sai ka je wajen sai ka ci abinci in akwai abincinka a America sai Allah ya kai ka America ba ka mutu ba sai ka je sai ka je ka ci dan shi abincin ka na America da ran da zaka ci shi rubutacce ne a wajen Allah komai da haka za ka je turkey za ka je ina ne za ka je ingila ka je china ka je duk inda kake zuwa inda abincinka a wajen wallahi sai ka je da haka za ka je ka gama duk ka gama ci ka gama ka gama to shi mala'ikan abinci in ya zo ma sallama shi ne zai ce ma to bawon allah duk na duba yau ka gama cin abinci abincin ka ya tsare sai ce to ni na gama aiki na da haka zan wuce Allah ya hada mu darar salam wannan ga mutumin kirki ke idan ba mutumin kirki ba ne ce kuma ina murna da Allah ya sa ya kawo karshen aiki na da kai eh a sauka lafiya na yawa kuma ana gaya ma tunda ka gama cin abinci ka san tafiya me shan ruwa haka ya zo shi ma ya gaya ma fa an zaga baro ruwan sha kuma na rantse muku da Allah daga wannan lokacin ba ka isa ka ci kwayan shinkafa ɗaya ba kwayan shinkafa ɗaya ba ka isa ba ba wanda isa a duniya ya ci kwaya ɗaya a ta shinkafa ba za ta shiga ba ba za ta zauna ba ko an dura ma za ta fito sa'annan ruwa ko dubo ɗaya bai karuwa a jikinka to waɗannan mala'ikun ba suna gamawa to shine sai mala'ikan mutuwa su sauko ka san mala'ikan mutuwa yadda ka san ana tafiya yaki haka suke zuwa wallahi yadda ka san yaki haka mala'ikan mutuwa suke zuwa amma wasu za su zo cikin kwanciyar hankali suna nufin suna da yawa za ka ga mala'ikan mutuwa sun sauko idan waɗannan masu sallama suka ce to mun wuce lokacinka ya ƙare dam za ka ga mala'ika mala'iku na saukowa a gidanka idan a asibiti ne a asibiti amma matsalar shi ne da sun so masaukowa ba ka gane asibiti ba ka gane gidanka don komai ya ɓace kuma idanka ya canza ya daina kallon wannan hayaniyar ta duniya ya dawo kallon mala'iku lokacin ne idan mutum za ka ga wata rahun yanzu runa ilaika wa hum la yusiru kaga mutum na kallon ka amma wallahi ba kai ke kallo ba zaka ga kai yana kallon ka amma bai ma ganka ba ba ga ba ganin ka idan an daina ganin wannan gini ya bace da haka sai zunzurutun mala'iku to nan ne kuma in suka sauko don ma akwai advance party na mala'iku eh za su sassauka irin yadda kaga sun sauka to irin yadda mala'ika mutuwa zai zo ma idan kaga sun sauka da shiga mai kyau da kamanni mai kyau to masha Allah shi ma mala'ika mutuwa haka zai zo har ma in ya sauka in za ka firgita ce a karkari tsoro karkari tsoro ba matsala sai shi ya ayyuhan nafsu mutmainna ya ce ya kere wannan da tsatsaya ki koma Allah na kiran ki wato lokacin ki yayi shi kenan sai a zare ran mutum amma idan sabanin haka ne yadda za su sauka haka za su sauka da mummunan kama da gudumumi da kayan bugu kuma ba inda da ba inda da adam zai zai je da haka shi ma mala'ikan mutuwa in ya zo fa zai ce wa rai to ya ke ayyuhan nafsul khabisa ya ce wannan mummunan rai mana a wangiji kina kira ita a lokacin sai ta nemi za ta gudu shi da ita gudu a ciki haka zai tafko ta kuma ya cizge ta wannan da ati garka Allah ya ce wannan shidati na shida wannan su ne na mumine wannan shidati na shida wancan kuma na kafirai da mujirmai wannan da ati garka Allah ka tsare mu da haka Allah madaukakin sarki sai ya zare dan adam shikenan dan adam ya bar wannan duniya shikenan dan adam ya fita a Abuja na ba kai ba Abuja wallahi shikenan ka daina ganin Abuja ba kai ba zone 6 na ba kai ba zone 5 ba kai ba ko ina kan koma lahira sai ayyuka da dan adam ya gabatar shi yasa ake gaya mana mu yi kokari mu aiki mai kyau wallahi mu yi kokari mu dama yanzu ko ana da dama wanda zai yi abin da zai yi kuma Allah zai karba mutum ya gina lahirarsa lahirarsa ta zama ginanniya wanda da an canza shi anan kawai ya koma wani jin daɗi sabo eh ai kaga ba wanda yake fata a ce duniyarsa ta fi lahirarsa kyau ba wanda yake wannan fata fatan da muke yi shine wannan duniyan kawai koya ka same ta ya zama ka waje-waje ne kawai na shiririta in ka koma lahira nan ne ka tafi gidan daɗi ya zan nan ne ɗan adam zai daɗi amma fa ɗan adam ke shiryawa kuma la'in ya shirya haka ne ka ga kabarin mutum ana kawo kayan daɗi a ciki ka ga kabarin mutum an buɗa shi an sa masa haske ana huro aljanna eh ransa an sa shi a tsuntsu yana yawo na wannan ai akwai daɗi duk abin da ake ta magana kana ganin in ka je makabarta ai dukkunan jiki ne da saura suka da amma rayuka suna nan suna yawo rayuka na nan suna mummurewa suna jin daɗi suna jin ƙanshin aljanna suna jin abubuwa to haka ake son musulmi ya yi rayuwa ba ya shiga kunci ba kuncin da ba ranar karewarsa kuma aka sa mutum a kabari ba daidai ba fa Allah kaɗai ya san shekarun da za a yi faka ma a tashi kiyama eh wallahi Allah kaɗai ya san cewa da za a yi a tashi kiyama mutum gashi ya bar ya riga ya bar ya bar duniya ga dama Allah ya bashi kuma bai yi ba Allah ka tsare mu to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda suka yi girman kai Allah zai tada su gaba ɗaya a gaban shi na'am فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah madaukake sarki ya ce fa'amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani Allah ka samu a ciki wa amilu salihati suka yi aiki nagari fayuwafihim ujurahum Allah zai cika musu ladansu Allah zai ba su ladan aikin su sa'annan ba ma aikin da suka yi kaɗai ba wa yaziduhum min fadli Allah zai musu ƙari da falalarsa ka san Allah ne za ka yi aikin lada goma ya baka lada dubu goma eh falalarsa ce sai Allah madaukakin sarki ya ce wa amman lazina sankafu amma waɗanda suka yi wato nuna cewa su sun fi ƙarfin su bauta wa Allah wastakbaru suka yi girman kai to fa yu'azzibuhum azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ko ba za su samu koma bayan Allah ba wani matukuncin al'amarin su sa'annan ba za su samu koma bayan Allah ba wani wanda zai taimake su Allah ka tsare يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujja yankakkiya ta zo muku daga wajen ubangijin shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukon muku haske wanda yake a bayyane shine alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aiko ni aiko ni alaman tashin alkiyama yace kuma rasuwa ta shi ma alaman tashin alkiyama zuwan sa alaman tashin alkiyama tafiyar sa alaman tashin alkiyama alamomin da ya faɗa tashin alkiyama ga sunan suna ta bayyana suna ta bayyana maluma da suka yi ta kididdigi akwai malamin da ya rubuta alamun tashin alkiyama guda tamanin da da ɗoriya na jin ko da bakwai ne ko da takwas a littafinsa amma da ana bin waɗannan alamun sai ya zama wanda suka rage din guda takwas ne eh wanda suka rage guda takwas kuma ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma su yabi yabi yabi yabi yabi zaka ga suna ta bayyana su ba za a yi kaza za a yi kaza kuma mu ma kanmu mu san lokacin da ake yi ba sai dai kawai mutane su waye gari ana yi za a waye gari mutane su dawo ba su da amana kaga ba wanda ya san ran da aka da haka sai dai kawai waye gari mutane an zama haka za a waye gari yara ba sa jin maganar iyayensu misali sai dai kawai kaga an waye gari za a waye gari kisan kai yayi yawa sai dai a waye gari za a waye gari ga su nan abubuwa abubuwa haka nan suke ta faruwa za a wayi gari riba ta mamaye mutane ko ana ta riba gashi nan za a gashi nan gashi nan duka ana ta yi sai abubuwa waɗanda suke manya manya waɗanda su kuma idan sun zo daman baka bukatar ma a gaya ma cewa ga wani abu ba ma baka bukatar wa'azi ka san dai ya juju in ya fito shi kan na ba ka bukatan wani malami ya ce ma ya juji ya fito na a dujal ma in ya fito ba ka bukatan wani ya gaya ma cewa ga dujal can daula hargitsin duniya duka akwai wannan da suka zo rana da za ta fito daga yamma ita ma ba ka bukatan wani ya gaya ma dan za ta fito daga yamma lokacin da za a daga ta fito an daina tuba Allah ya daina karban tuba ke da dabba da za ta fito za ta yi fitowa uku ƙarshe wanda za ta yi shine wanda za ta yi a makka a jihar wanda za ta wa mutane alamu shi ma in ta fito duk irin wani da ruwa da zai juye zama wuta ruwaye na koguna da ka gani za su juye su zama wuta an san kogi ruwa ne kawai sai ka ga wuta ruwan ya juye ya zama wuta duk waɗannan kaga abubuwa ne waɗanda ba ka bukata da hayaki da zai zai turnike duniya Allah madaukakin sarki ya tsare mu
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
فأما الذين آمنوا الله يتي أما ودن سكا إيماني دا الله آمنوا بالله سكا إيماني دا الله وعتسموا به سكا يرقوا دا الله مدوك كنسركي رسوة لنو فسيدخلهم في رحمة منه الله زي شقد سوتك رحمة دا قوجنس الله كشقد منه وفضل الله زي باسو فللا دا قوجنس ويهديهم سأنا الله زي شريد سو إليه زوا غريب صراطا مستقيما Allah zai shiryar da su hanya madaidaiciya wato shiryar Allah madaukakin sarki Allah ka shiryar da mu wato Allah ka nufe mu da alheri Allah ka nufe mu da shiga aljanna idan dai Allah ya ma wannan to shine sai ya rike hannunka ba zai barka ka bata ba in ma ka zame sai dawo da kai in sai ya tafiya da kai ya ta tafiya da kai inda miliyoyi sun shige sun bace amma kai shi kankana nan saboda shi Allah shi ya tsare ka irin yadda yawa Salmanul Farisi kun ga Salmanul Farisi malaman musulmi suna ba da kissarsa saboda inda ya taho kai ka san kawai wanda Allah ya nufa da rahama shikenan ya nufe shi yanda ya taso garin su baban shi jagora ne na bautan wuta ka duba can farisa a iran a can suke baban shi jagora ne na bautan wuta wato babba a cikin bautan wuta shi kanshi ya samu mukami shi salmanul farisi ya samu babban mukami shine mai kunna wuta eh mukami ne wani shehi ne mai kunna wuta a bauta mata yana wannan mukami na mai kunna wuta mutanen da suke zuwa da da musulunci kasashen su kasuwanci larabawa kafin kafin kafin su soma zuwa kiristoci kafin ba a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiristoci tukunna suna zuwa suna a garin su suna zuwa suna suna bauta a coci coci su suna bautan wuta waɗannan suna bautan bauta a coci idan mahaifin shi ya aike shi ran da ya so ganin coci ana bauta don ya ga ana kallon sama ya ga cewa wannan addinin akwai wani a sama da ake maganarsa ya tsaya ya dinga kallon su ya dinga kallon su shi da kai shi sai ya ce kai amma addinin waɗannan bai abu na babanmu na nuhu saboda shi wannan wuta ce ake dumfara wuta kama kaza wuta shi yake kunna ta wannan kuma sama suke daga abin nan kansu wani abin ya ce kai shi ba gaskiya zai wani addini yake so yan kasuwa da suke zuwa sai ya haɗa baki da wasu ya ce in waɗanda za su za su zo sun zo zai bi su su gudu su bar garin su lokacin da baban shi ya gane ma yana zuwa wajen wani addini ya kama shi ya ɗaure haka ya kubce kuma ya bi su suka tafi ya bi wani fada fadan farko da ya soma bi ya je garinsu da shi ya zauna a coci yana masa hidima saboda neman kusanci da Allah so amma sai ya yi rashin sa'a fadan farko sai ya samu fada wanda yake a zalimi kudin da ake kawowa na ne sunan shi ne kudin da ake kira ake kawa da ran lahadin nan na duk kun iya faɗa da sauri ta adaya ta adaya na na ta eh na na ji to wannan kudin su a ka'idar su in an karba mutane ake wa hidima ba wai shine zai dinga cinyewa ba mara gaskiya shine yake cinyewa to shi wannan sai ya samu tukwane yana boyewa yana ta zuba su a tukwane sun dauka yana wa mutane hidima ne kusan kudi fa hidima ake yi da su jama'a wallahi kudi in Allah ya baka kudi hidima yake so ai shine amfanin su kuma kaga wani ikon Allah irin tunanin mutanen da ka san mutanen da idan mutum ya samu kudi zan dawo kan Salman al-Farisi na sani zan ga muku wata magana ai ba wai na manta da Salman nake ba idan mutum ya samu kuɗi sai ya samu tukunya ya dinga tara ta a ciki sai ya faki mutane cikin dare sai ji samu wani rami sai ya tone sai ya bunne kuma yanzu ya ci gaba da tara wani ya sake zuwa ya binne yana nan sai ya mutu jiya nan iyalan gidan shi ma ba san da kuɗi yake ba sai wasu can to da waɗannan masu binne tukwane da yanzu masu ɗaukan kuɗi su kai wata ƙasa ne ne switzerland don allah mai bambancin su a kai tunanin da kyau mai bambancin su ai babu su ma waɗannan da suke kai kuɗi switzerland suna kai kudin suna kaiwa za su tara shi a inda za su gana guda sun mutu ko iyalansu ba san inda kudin yake ko baya dawa waɗannan aka sani na shugabannin ƙasa ma ba dawowa gangan ake ba so nawa shekara na aka ji ana cewa za a dawo da kudin a bata misali nake ko za a dawo da kudin wani ba sai dai to akwai waɗanda da yawa sun kai kudaden sun mutu iyalansu ma ba san sun kai kudin ba wai kuma dan adam yana ganin wayo ne da shi shi ya manta cewa shi yana rayuwa ne yana jiran mala'ikan mutuwa na zaman fa da muke kowa jiran mala'ikan mutuwa ko baka san ran da zai zo ba to irin waɗannan haka suke da irin na da da na yanzu sai mutum ya je ta boye dukiya maimakon ya aiki da dukiyar ya bunƙasa abubuwa akwai abubuwa da za ka yi da dukiya bayan ka rasu lada ya ta zuwa ma kabarinka eh mutane su ta ma addu'a ba zai yake ba wannan shine ake son mutum yayi to shi Salman Farisi mai gidansa sai ya zama yana ta tara kuɗi da ya mutu wuta ta ta dauke shi da aka je aka duba kayan shi kawai sai aka ga kuɗi sai suka ce wannan ba fassan gaskiya bane har ma suka cire suka yanke kai suka tsire suna yawo da shi a gari cewa wannan to da haka sai ya canza wani malami haka ya ringa canje-canjen malumma har sai da ya canja malamai sun kai guda shida duk malama addinin kirista har na ƙarshe wanda kowanne kuma in zai mutu sai ya ce kamun wasici sai sai ka je wajen malam wane ka je wajen malam wane har na ƙarshe ya ce masa to gaskiya zan gaya maka yanzu muna dab da annabin ƙarshe zai bayyana kuma zai bayyana a gari mai dabino yana nufin madina da haka ka yi ƙoƙari duk inda za ka yi ka tafi wannan garin ka jira bayyanarsa dan nan zai zauna wani abin yana cikin altaura yana cikin lijiyar duk sun sani da haka salmanin farisi yana cikin wannan hidima har ma wasu ɓarayi suka sace shi suka dake shi suka mai da shi bawa aka da ana sai da shi fatin fatin da yake Allah ya nufe shi da rahama wanda zai siye shi la sai ya zama a Madina yake sai ya siye shi ya tafi da shi Madina ya sa shi yana masa aiki a gona to yana wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina ranar salman faris yana kan kicin dabino sai ya ji kanin mai gonan ya zo ina ce masa irin gari ba lafiya me ya faru wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ni mutum ya taso daga madina wai shi annabi ne yana gaya wa yayansa ya ce bai san lokacin da ya sake itace ya duro ba ya zo ya sa musu baki bawa ka sa wa masu gida baki yana ina yake gaura marmari ina nan me kai ka ana magana yaya da kani masu gidanka ya ce saboda yana Allah Allah ya ji labarin annabi sallallahu sai ya manta shi bawa ne aka mare shi ya koma sai ya ce to zina jin ana magana kiskis ai ya sauka a kuba a kuba ya sauka kuma yana rike da sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka yana na alittafin su an gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta an gaya mishi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tambari na annabta a jikinsa kuma waɗannan abubuwa uku salmani ya kudurce sai ya tabbatar da su zai musulunci shi yasa wani lokaci ya ɗan tara dabinan sa ya tattara ya tafi kuba ya je ana zazzaune yana tambaya ina annabi wane ne aka ce annabi sai wani ya ce masa gashi can ya ce to ya zo da sako sai ya je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sabo na zaune ya ce masa wannan wannan sadaka ce sadaka ya kira ta sadaka ya ajiye dabino to ba abin da zai samu da dabino shi dai abin da yake ake ya koma gefe abin da yake nema ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci shikenan ya san ba annabi bane kawai abin da yake nema shi ya koma gefe sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam can sai ce sahabbai gashi nan ku dauka ku je ku ci sahabbai kan suna cin sadaka na ba an ba da hana su yana gani annabi ya ci ba sai salman ya ce daya gashi ya samu abin da yake nema da wani lokaci ya sake zuwa da dabino sai ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga wannan hadiya ce kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki guda daya sai ce sai ce biyu ta faru sai na uku ya koma wani lokaci ya dawo yana ta yaya zai ya ga jikin manzon Allah ya kai ya kawo ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya yi nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da shi shi da kai sai ya ce masa zo mana malam zo da ya zo sai ya ce kana son ka gani ne sai ya daga masa shi ka gan shi shi kenan sai ya kalma shahada ya zama musulmi to don Allah banda Allah wa zai mutum haka da tuni ba a yayi wani gefe ba can an gama labarinsa to in Allah ya nufe ka da shari'a magana ta kare in Allah ya nufe ka da rahama magana ta kare yasa dan adam ya matsa da addu'a Allah ka nufe mu da rahama eh Allah ka ji kanmu Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinka waɗanda suke wato yantattu alhamdulillah sai mu tashi ya saka na ka insha Allah non hana sai da 76 alaikum salam na na na to menene ake nufin a ce mutum ya dace da daren lailatul qadr abinda ake nufi shine dan adam ya samu lada mai yawa na ibada wadda ta kai lada fiye da ibadar wata dubu kuma dan adam ya samu amsawa addu'a ta gina duk bukatunka da kake da shi in Allah ya sa annabi sai ka ga duka Allah ya na yayi ma duk alama cewa ka same su sauran kuma na alaman ka samu da lalle ka da ai ka je lahira sai mutum zai mutu zai gane lalle ya samu da lalle ka da amma wannan sauran alamu da ake gani ba dole bane ka ga komai ko baka ga komai ba za ka samu daren da suka gani sai ka damu kanka kamar baka ga wani abu ga wanda suka san abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na siffar daren lailatul qadr daga hannu ganye to ga wani can yana da daga hannu can jikin kofa wanda ya san wanda ya san siffar ai ai sai ka ce jiya jiya ta faru domin yau da safe babban alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara haka gari ya tashi na yau din nan amma ba mace ta faru wannan misali ne ba wani a ce karkar da haka ne ba ci ka ce ya mutu ya wuce ba ta wuce ba amma nake faɗa ga wanda ya sa hadisin zai ga alaman ina numin gari na ya tashi babu wannan gafin ranar to tana daga cikin manyan alamunta to kuma kamar yadda maluma suka yi bayani Allah yana jujjuya ta a cikin kwanaki a cikin kwanaki abin da muka tabbatar kawai goma ƙarshe ne hatta maran ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mara suka ce in Allah ya sani da ita ba mara sa'annan kasancewa mara ai kaga ya danganci watan kwana nawa zai yi ka ai baka sani ba baka san ko 30 zai yi ba ban san ko 30 zai yi ba baka san ko 29 zai yi ba ko a kaga kenan abin da ya fi kyawu shine mutum ya hale duka wannan kwanakin da ibada sannan ya yayi kokari duk ayyukan da zai iya na bautar Allah karatun alqur'ani nafiluli sadakoki duk abin da zai yi mutum yayi abin da ya sami iko sannan ya sakankance ya samu kar kai kokonta baka samu kana musulmi zaka samu daren lailatul qadr ai ko isha kai ko isha kai kai bacci za ka samu daren lailatul qadr amma ba fa dauna ne kar wani yayi isha ya kama bacci sai ana san mutum ya dage dan alheri ne mai yawa na alheri ne mai yawa za ka tara wa kanka ayyuka na ibada na cikin na rana daya ai ainihin ma'anar daren fa kyauta ce fa Allah ya yi wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mai saboda mu muna da karancin shekaru sai Allah ya tara mana dare ɗaya an baka shekaran ibadar wanda yake shekara 80 da doriya a dare ɗaya kaga wani ramadan ka samu wani ka samu ka harada 80 80 80 ka kai ma sai ka zama cikin irin wanda suka rayu shekara 600 suna ibada kuma na da haka Allah madaukakin sarki yayi musu wanda suka gabace mu wasu Allah ya ba su tsawon shekaru wani za ka tare shekarun da mutu ke yi na irin mutum ya ɗan manyan da suka ga shekaransa ɗari hudu irin wanda ya sha miya za ka an ce ya sha miya don mutum ya mutu shekara ɗari sai a ce ya mutu yana saurayi na nufin za a rita ƙanana yana ɗan yaro ya mutu amma ka gama wanda ya mutu ɗari wani kwaji wanda ya taɓa cewa saurayi ya mutu shekara ɗari ai ka ga babu ya san kawai an gama shan miya har ma an shanye miya inda mutum ya yi ɗari to su Allah ya ba su tsawon shekaru ina karanta kisar annabi nuhu alaihi salam a zamaninsa mutane suka yi shekaru su ma irin average shekaru kamar 400-400 shi ya sa malumin tare suke ce shi ya yi rayuwa da generation guda uku ne shi annabi nuhu amma kaga shi shekararsa dubu ai da ɗoriya da haka kaga waɗannan shekarun wata mata da ɗanta ya rasu shekararta talatin da wani abu don shekara talatin bai gama shan nono ba su kaga yi abin nan don yaro ne irin kamar ɗanmu da yake tun ɗanar ɗanar ƙarami tana kuka cewa ɗanta na ɗaya ya rasu aka sha annabi nu ya zo ya same ta ce ba Allah ki haƙuri mana ki haƙuri ki hakuri Allah ya karbe shi tana cewa wannan dan bai ga duniya ba bai komai ba daga zuwa ina dubun sai komawa yace bai wa Allah ki haƙuri inda kin zo cikin al'ummar annabin ƙarshe fa wanda dubu shekarunsa gaba ɗaya a duniya bai wuce sittin saba'in shi ne mamaki ya kama ta ce akwai wanda za su yi shekarun sittin saba'in sun bar duniya ya ce masa haka su za su zo yawan shekarun su baya wuce haka ta ce ai ni ko nabi Allah inda zan zo lokacin su in nayi sujada ko dagawa ba zan yi ba shekara sittin kawai da ta yi sujada za ta za a sujada ta wuce to abin da ta tambaye shi na mamaki ya ta ce nabi Allah yanzu waɗannan mutanen har za su tsaya gina gida tana ga ɗan wannan shekarun wani gida za ka gina ba ta san ashe mu ne za mu gina gida ba ma na mu ne mu ne masu gini na eh wallahu alam na'am wa alaikum salam amin Na'am. Malam, buga mun man. Na zai biyu ka raba gida da kuɗin buga mun man. Ga malam bari ya buga ma, ka gan ka fito da ita. Na ci gaba. ɗari biyu kawai za ka buga gida a rufe zai ga mun nawa ne na'am na'am ɗari ɗaya ma na na eh miliyan ɗari biyu ka raba shi gida arba'in abin da baya fita ba na jini na biyu na alaikun sa na ai wannan yana daukewa ne ba na jin abin da kake na alaikun sa yawa na gane sai ka je ka nemo shi ya duba shi ma ai shi yasa ya zama aiki to zakarka na miliyan 200 miliyan 5 ne ba yawa idan mutum ya koyar da aiki na na shari Allah ya kiyaye shi yasa malamai suka ce dan adam ya kiyaye kada ya koyar da shari saboda in ka tuba to wanda ka koyar fa kana da aiki na ce musu ma su bari wasu ba za su bari ba wani yana san shari ya ji shari ya rike kenan wani ko ka ce ya bari ba zai bari za ka kyan kar a yi wai ta a fara Allah ya tsare ga ya salam na'am riba na'am na ji na ɗaya yana alwala eh alwala babu sai dawo daga farko na sai ya ce mama yawa zai yi magana riba wato mutum yana alwala duk karancin ruwa in yayi iska to alwala ta kare in zai sake zai sake daga farko in ba ruwa kuma sai ya taimama dama Allah madaukakin sarki ya sa taimama ne in an rasa ruwa sai ya ta zama a madadinta amma alaula babu karancin ruwa ba zai sa daga nan ka dora ba eh dan ita ta kare yace me riba riba wato sune hanyoyi na cin dukiyar mutane wanda Allah bai yarda da shi ba shine riba hanyoyi na cin dukiyar mutane da Allah ya yarda duk wata riba ko ka gane ko baka gane ba za ka ga akwai ci da gumin mutane a ciki duk riba da kaji Allah ya hana da ka ji shari'a ta ce wannan riba ne to ka bincika za ka ga akwai zaluntar mutane akwai ci da gumin mutane wannan ci da gumin shine musulunci baya so a musulunci yana son in dai zaka samu dukiya to ko dai kai aiki ko kuma ka ci ta da jin daɗin mutane shine wani ya baka kyauta ko ne ya baka sadaka da sarransa wannan duk halal ne amma haka kawai ba tare da sarransa ba ba tare da yardarsa ba ko kuma da masa dabara ko da masa wato fowar nine lakin riba za ka tare da fowar nine shi yasa musulunci bai yadda ba abin da yasa kuma kaji musulunci ya ce in aka ba da bashi aka ƙara ya zama riba saboda shi bashi ibada ne Allah shi yake biyan wanda ya ba da bashi shi yasa shi yasa wanda ya karbi wani tsari shi ma ya ci riba riba tana ɗaukar duk wata dukiya da Allah bai yarda a cike ba na nufin ya zama ta zama riba wallahu a'lam na'am alaikum salam amin amin na za a gyara su gaba na'am option na'am mai addini ya tanada game da option da bidin babu laifi babu laifi yaya ake option ni wanda na sani bari na faɗa watakila wanda in wani sabo ya shigo sai ku ga yadda na san ake yi za a zo da abu misali wannan rediyon sai a sa masa kuɗi ko kuma ba za a sa masa kuɗi sai a ce gashi sai ni na ce nan siya dubu goma sai wani ya ce shi ya siya dubu ashirin sai wani ya ce ya siya talatin wani ya siya talatin da biyar na tafi gara su ba su wanda kudin shi ya fi yawa sai a siyar ma na na tafi ba da ya ne ba ku yana na haka ne ya ce wanda na sani ke yanzu wani a musulunci babu ne babu ne abin da yake zama laifi a ciki a hada da yaudara hada da kowannan don ana yi ni ba siya zan yi ba sai na zo na ce na siya dubu talatin da biyar saboda wani ya ji zuciya ya ce ya siya talatin arba'in to ni wannan wannan wannan zalunci ni ba siya zan yi ba kawai na yi ne don mu yaudari wani na shi ne irin kasuwanci da musulunci ya hana mutum ya zo wato kasuwancin yaudara mutum ya zo ya taya abu ba ya zai yi ba don wani wanda zai siya a yaudare shi ana yi shi a kasuwa mutum an ga ana kokarin siya abu sai mutum ya zo ce dubu hamsin sai ce haba katowa ne to kai da za ka siya na gaskiya ka ji wani an ce masa dubu hamsin mai kaya ce katowa ya kaga in siya za ka yi sai dai ka hali nawa hamsin da wani abu kuma dururu bai wuce dubu talatin ba kawai an yi wannan ne don kai a yau da ka wannan haramun ne eh wadawa amin Allah ya ƙara mana gaba ɗaya jo hanya na wai suna wani malam mai arna na'am to to ba ma arne mai su da giya ko musulmi mai su da giya ba daidai ba ne ka yi mu'amala da shi har kai abokantaka da shi musulmi in ya zan mai su da giya ne ba ka a musulunci ba daidai ba ne ka yi abokantaka da shi nan ce abokantaka amintaka kaga wani akwai amini yana nan amin akwai amintaka to bare wanda ba musulmi ba ita giya Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda ya imani da Allah ya imani da ranar tashi alkiyama ko teburin da ake zama a shagiya kar ya zauna a wurin ba ya sha ba inda ka san teburin shan giya ne to kar ka zauna ka sha coca cola ka gane da haka abokantaka da mai sai da harkan giya ko baye ko ba ma'ar ne ba ba daidai ba ne sa'annan kudin giya idan ya tabbata kudin giya ne kudin haramun ba a ci yawa da haka in ka tabbatar da kudin giya ne ya biya ma haji da shi to ba za ka ce ba amma in ka san yana da wani kudi shine maluma suka ce sai ka dauka wancan kudin ne sai ka tafi ai mutumin da yake da wani hanyoyin samun kuɗi ba ɗaya ba to shi kuma kaga shari'a ba ta ce a ce duk kuɗinsa kuma mara kyau ba ne ina nufin yana da mara kyau kuma yana da mai kyau da haka abin da ya yi sai ka kaddara a mai kyau ne wannan shi ne sauƙin da shari'a ta yi yanzu idan ka san mutum yana da wata sana'a mara kyau kuma yana da wata sana'a mai kyau sai ba ka ce kudi a shari'a ta ce ka karba sai ka kaddara daga mai kyau ne ya baka shi kenan kai ka huta amma in ka san kaifi ɗaya ne to babu kamar mutum ne da ka ga kana gani shi ya yi sata ya saci kudi sai zo ce malam jimana zo na ɗan baka wani abu in ka karba ka ci haram kuma sai ka biya amma ya je ya sata baka gan shi ba ya zai ce ma malam ga wani abu kashi halar wannan shi ne abin da shari'a ta ce wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم ina mutumin nan malam ibrahim ina mara lafiya nan to yau zamu nemi taimako na wani mara lafiya na kona ce na wasu marasa lafiya da Allah wani ku zaga ko mu bari sai azumi ya yi bugu sosai a zaga wani malami ne ya zo da za ka yi jimma shi ma na sani Allah ya fitar da shi mai ja addu'a don a gama tara taimako ku? Allah madaukakin sarki ya fitar da shi ya zake gamin da Allah ba ni lalle akwai akwai matar marigayi ladan masallacin nan Allah ya cikin shi mala ali ita ce wai ba ta da lafiya ita ma tana bukata addu'a to Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai dan uwa da aka sace kaninsa kiyar shi ma Allah ya sa Allah ya bayyana shi Allah madaukakin sarki ya fitar da shi Allah kuma ya tsare shi akwai masarafiya wanda suka yi ta aikowa Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya Allah madaukakin sarki ya jikan iyayen Allah ya jikan malamin Allah madaukakin sarki abuwan da yake bayarwa na wannan azumi na na na yantawa Allah ka yanta mu a cikin sa Allah ka rubuta mu cikin aljanna Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunuban mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu da dukkan alheri da ake samu abuwan da ake neman tsari kuma Allah ya tsare mu karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you.